الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkan mu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na tauji ilmul qira'at al mutawatira wa shadda wa alaqatuhu bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya koko bil ulum al lughawiyyati wa shar'iyya tafsilan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 80 da da da uku ko to muna cikin suratul kahaf za mu tashi a aya ta talatin wato da uku kenan amma dole sai mun koma aya ta talatin da biyu don a gane bayanin muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya za mu tashi wajen fatar Allah subhanahu wata'ala wadrib lahum mathalan rajulaini akwai wasu mutane guda biyu guda musulmi guda kafiri kafiri yana da dukiya dama tana daga cikin da ke sawar suna tinkahu suna ganin sun fi musulmi Allah ce to wadrib lahum masalan rajulaini ka buga musu misalin mazaje guda biyu ja'alna li ahadihi ma mun sanya ma ɗaya daga cikin su jannataini gonakai guda biyu min a'nabin da inabi wa hafafnahuma mun kewaye su bi nakhlin da kuma itatuwan dabino ko bishiyoyin dabino wa ja'alna bainahuma zar'a kuma mun ka sanya noma kayan noma kenan waɗanda ba waɗannan ba ana noma gonakin dai suna da abin nan kwarai da gaske Allah ce kiltal jannataini dukkan waɗannan gonakai guda biyu sai Allah ce atat ukulaha sun bada abincin su kenan ma akulaha abin da ake ci idan muka duba Imam Nafi da Ibn Kathir da Abu Amr sun karanta ukulaha ma'ana sun bada abincin su sun yi makafin sukuni sauran sun karanta uku laha duk dai ma'anar ɗaya ce da wannan ne malaman lokaci sun kace kilta ma'anarta tana ɗaukar musanna amma wani lokaci ana mata mu'amala ta mu'annas domin da ya zo sai ce kiltal jannataini atat an gane ko ka ga atat kamar mutum guda ne kamar abu guda ne an gane ko eh bai ce wato kiltal jannataini wato ataya ba sun ba da abincinsu walam tazlim minhu shay'a ba su rage mishi komi ba da wannan ne waɗansu malamai suka ce asalin ma'anar kalma ta zalunci shine wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi ka dora abu ba wurin da dace ka dora shi ba waɗansu malamai suka ce a asalin kalmar zalunci tana nufin naqs don Allah ya ce walam tazlim minhu shay'a walam tanqus minhu shay'a amma dai abin da ya shahara shine wadda ushai'i fi ghairi mawdi'ihi Allah ce wa fajjarna mun gudanar da mun bubbugar da khilalahuma a tsatsagiyar su naharan wato kana iya cewa tabki kenan ruwa suna gudana babu matsala tunda shuka in akwai ruwa tana rayuwa Allah ce wa kana lahu samarun yana da ƴaƴan itace an gane ko yawwa Imam Abu Amr ibn al'ala ya karanta wa kana lahu sumurun yana da wato ‘ya'yan itace to an ce samar sun ka ce da sumur duka suna matsayin wato jami'i na samara samara ismu jinsin ne shi ko ismu jinsin ana bambanta shi da mufradkin shi an gane ko da ta'u in an ka ce nakhlatun bishiyar dabino guda ya an ce nakhlu itacen dabino masu yawa albaqaratu saniya guda albaqaru shanu masu yawa an gane ko attamratu dan dabino daya attamaru attamru ice mai da wato dabino mai yawa to hakan ga as-samaratu guda as-samaru ƴaƴan itace masu yawa to an ka ce wa kana lahu samar sun ka ce wato jam'i ne wa kana lahu sumur a qira'atu abu amr yana da as-sumur an gane ko shi ma sun ka ce ƴaƴan itace masu yawa waɗansu malamai sun ka ce a'a samar samar a guda samar jam'i sumur jam'ul jam'i kina yana da masu yawa abin haɓaka yake yi in mun ɗauki jam'ul jam'i bayan ya yi yawa kuma ya ƙara haɓaka an gane ko akwai in ka diba cikin littafin annukat wal uyun na imamul mawardi suna kawo riwaya daga ibnu abbas wa kana lahu sumur yana da dukiya to sai wasu malamai suka ce a'a to ai ita ce ba su muntuwa dukiya sai an ka ce a'a suna iya zamantowa dukiya saboda wato in an sai da waɗanda ‘ya'yan itace ni za a samu kuɗi sun zan dukiya ko kuma a asalin samar yana iya ɗaukar fa'ida in ana yin kasuwanci ana samun riba mun fahimta yanzu ya an ka ce samaratu tijara ba ana nufin ‘ya'yan itacen kasuwanci ba ribar da ake samu na wani yi iska haka cewa zai yi kayi wanga hassara ɓannata wani yana shoka ta samaratul ilmi kaga nan ba ana nufin ƴaƴan itace na ilmi ba fa'idodin ilmi ake nufi da amfanin shi fa qala li sahibi yace ma abokinsa wa huwa yuhawiruhu yana muhawara da shi yana tattaunawa an gane ko qalun da abu amr ibn al-ala da kisa'i da abu jafar sun karanta wahwa dama wannan yana maimaituwa ba ma'ana take canzawa ba kawai dai yana nuna wata lugha ce ta larabci yace ana aktsaru minka malan ni na fika dukiya imamu abi ja'far almadari da imamu nafi sun karanta ana aksaru min kamalan na fi ka dukiya yawan dukiya dama idan ana ta zo bayan alhamza su suna karanta ta haka yace wa a'azzu na fara kuma na fi ka yawan jama'a nan a'azzu yana nufin na fi ka buwayuwa da jama'a ma'ana ina da jama'a mai yawa wanda in ma za a yi min wani abu suna iya hana ni kaji abin da kafirai sun kai ma suke mamumi ne galibi tinkahu da shi wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'addabin Allah ce wa dakhala jannatahu ya shiga gonarsa wa huwa zalimun li nafsihi ko wa huwa mun fadi qurra wanda suke karantawa ya zalunci kanshi don bai zalunci Allah ba qala yace ma azunnu wai shi bai zato an tabi da yace ta halaka ba da yabidu shine abu ya halaka a ba da hukuma ya halakar da shi da alhamza ne yace ba ni zaton wannan ta halaka har abada wa ma azunnu sa'ata qa'imata yace kai shi bai ba ta son kiyama tana tsayewa kaje ta sabuwa yace wala irudittu ila rabbi idan aka mayar da ni zuwa ga ubangiji na an gane ko kiran wai in ma akwai kiyamat la ajidanna khairan minha munqalaba yace zan samu khairan minha mafi alkhairin ta munqalaban majirkita ke da makoma ma'ana ke da lahira bayan an tahi to ya samu yana samu abin da ya fita alkhairi imam abu ja'far al-madani da imam nafi al-madani sun zan al-madaniyani da ibn kasir da ibn amir sun karanta khairan minhuma sauran sun karanta khairan minha to ya ce khairan minhuma mafi alkhairi daga gare su aljanna guda biyu da an ka ce jannataini gona guda biyu ya an ce khairan minha wa alaikum salam mafi alkhairi daga gare ta kenan jinsin gonar ake nufi an gane ko wannan shine wato matsayi guda biyu khairan minha ko khairan minhuma to idan muka duba cikin littafin tawjihil qira'at al-ashr bil qur'an da suke kawowa sai suka ce to wannan khairan waɗanda suka karanta da khairan minhuma da khairan minha wato ita qira'ata khairan minhuma saboda an ce ja'alna li ahadihim ma jannatayn ita ko qira'at khairan minha inda Allah ya ce wa dakhala jannatahu ko wa huwa zalimun li nafsihi na an hankalta ma khairan minhuma guda bidin wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi to khairan minha nan yayi magana ne akan wanda yake cikin ta tunda an ce da khala jannata kinan yana magana ne kan wannan yace la ajran na khairan min ha wanda wanda yake cikin ta minhu ma kuma daga baya kara yace kai har wanda ma ba cikin ta yake ba sai ya samu fi alkhairi da gare su to qala lahu sahibuhu abokin tattaunawarsa yace masa wa huwa yuhawiruhu yana tattaunawa da shi ko wahwa kamar yadda muka faɗa wanda suka karanta da wannan yace aka farta bil ladhi khalaqaka min turabin yanzu zaka kafirce mu wanda ya halicce ka daga ƙasa ba ana halicce aslaka domin ba shi an halitta daga ƙasa ba mun gane ko kamar inda Allah ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al ba'th fa inna khalaqnakum min turabin a'a fa inna khalaqna aslakum min turabin to thumma min nutfatin sannan ya halicce ka daga nutfa digon mani kenan yanzu dan adam thumma sawwaka rajulan sannan ya daidaita ka kana halitta namiji ga kanan tsaye yace to lakinnahu wallahu rabbi sai dai ni ubangiji na Allah shine ubangiji na shine Allah asalin lakin da sun kace lakin anani kadiba cikin ad-durrul masul fi ulumil kitab al-maknun kaga aujuh nata kuma in ka diba lakin na ai alif kin ba a sa mata an yi mata wani zero ba wasali na an kai mata ba saboda a nuna maka ba a karantawa da ita in ka ga harafi an yi mai zero cikin qur'ani uslubi ne na rubutun zamani na alkur'ani ma'ana ba a karanta ba ka ce lakin na sai dai ka ce lakin na sai dai ni wallahu rabbi ubangiji na shine Allah wala ushriku bi rabbi ahada kuma ba zan yi shirka da ubangiji na ba kuma kadiba cikin at-tadribat al-lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif a mujalladi na biyu ya kawo bayani kan wannan rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya ce walaula iz dakhalta jannataka muna hada ayoyin ne saboda kissa tana dauke da taujihat kenan ba mu iya ketarewa walaula iz dakhalta jannataka da dai lokacin da ka shiga gonarka kulta ma sha Allahu kace ma sha Allahu kina abinda Allah ya so shi yake kasancewa la quwwata illa billahi ko kenan babu wani karfi sai na Allah kenan ya kore maka shi duka wani karfi shi yasa musulmi ke cewa la haula wala quwwata sai yawwa babu dubara babu ƙarfi sai ga Allah in ka yi haka ka huta eh sai ka samu kariyar Allah yace in tarani in tarani ana aqalla minka malan wa walada sauran qura sun karanta in tarani ana aqalla minka malan wa walada wasu sun karanta in tarani an gane ko yawwa shine abin da kamata mu gani in kana kallona ni ne mafi karancin dukiya da kai da 'ya'ya ya ce tufa asa rabbi ina fatan ubangiji na an yi utiyani ko an yi utiyani akwai saɓani na ƙura ya bani khairan min jannati ka mafi alkhairi daga wato gonarka wa yursila alaiha husbanan min sama ita ko turo mata husbanan ko kace guguwa wanda a tare da wuta ko kace wuta fa tusbiha sai ta wayi gari sa'idan wato tudu kenan hidi zalakan wanda yake abin tuntuɓe hili wallau don abin da ka takama da shi ya tafi aw yusbiha ma'uha gauran ko ko ruwanta su kasance gauran ai ga'iran ne ya hoƙe utlika al-masdar wa urida bihi ismul fa'il falan tastati'a lahu talaba ba za ka samu ikon wato neman shi ba don in ruwan ya faƙe wa isa ka wuce wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ard Allah ce wa inna ala dhahabin bihi لقادرون وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم سجمي وأرسلنا الرياح على واقعها فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين الله ne yake tsari yake ajarwa shi yasa Allah ce qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in in ruwanku sun ka zaman ce ghawran gha'iran kinan ustiqal masdar wa urida bihi ismul fa'il in ruwanku wani da ya kawo muku ruwa an ce in ka diba cikin jalalaini kissa wani katun kaddara da an ka ce in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in malaman dole sun ka ce ai la ahada sai yace ta'ti bihi al-fu'us wal ma'awi eh al-fu'us diga eh da helu abin nan da ake abin nan eh wai wai da diga za su yi amfani da abin nan su hiddo ruwa an ka ce yana faɗin wannan magana kawai sai ruwan idon shi suka tara ni to yanzu ba ruwan teku ba ko ruwan abin ga a'a ruwan idon shi sun turare to tun da shi da ya maida ya maida na idon shi eh eh a sa diga a maido su kaliba cikin jalalai ne cikin suratul mulk da haka wallahi fito na fito da Allah mubaraza da Allah ba ta da kyau shine mubaraza fito na fito da Allah Allah ya Allah ya tsari yace to Allah ya ce wa uhita bi samarihi sai an ka halaka asalin uhita kewayewa ne amma da halaka ta kewaye bi samarihi da ƴaƴan itacensa waɗanda yake takama da su ina fata an fahimce ni yawwa wannan shine eh imam abu amr ibn al-ala ya karanta wa uhita an gane ko bi sumrihi ba sani ko mun fahimta ba an hallakar da sumrihi ‘ya'yan itacensa gaba ɗaya imam asim al-kufi da imam abu jafar al-madani da imam rauf rawi ne na yaqub sun karanta wa uhita bi samarihi samar ‘ya'yan itacensa shi ko sumrihi sauran sun karanta wa uhita bi sumurihi to da sun kace sumurihi sun yi mamimin damma da shi abu amr da ya mata sukuni duk dai ba matsala bace jam'i ne an hallakar da ‘ya'yan itacensa eh kira'a ce ta bambanta sabanin kira'a ne kira'ar da aka rubuta alqur'ani da ita tana bambanta dama kira'o'i ne guda goma mutawatirai to dole sai ka iske qur'anin yana bambanta fa asbaha yuqallibu kaffaihi sai gashi yana jujjuya tafin hannuwansa wasu sun ce ba ya jujjuya hannuwansa ma'ana yayi nadama wasu sun ce a yayi nadama kuma ya kira haka domin yin haka alama ce ta nadama an tashi aiki kenan yuqallibu kaffaihi alama anfaqa fiha akan abin da ya ciyar na dukiya asara ta tabbata manomi ka san bai son ya zuba kuɗi bai samu ko ba ka dan bane to ai akwai jarabawa tana zuwa ka yi noma baka samu ba ka shekara 30 kana noma kullum kana samu riba dan jarabawa ta zo ranar guda ka ci baka dauka kai Allah to ko baka dauki jarabawa ba sai Allah ya turuta an gane ku Allah ce wahiya khawiyatun ala urushiha ta rushe akan ginin ta rufin ta kenan wahiya kamar yadda su kalum suke karantawa ina fata an fahimta wanda mun sha maimaitawa wannan ko ba haka ba wahiya khawiyatun ala urushiha ta rushe akan ginin ta an gane ko wanda imam qalun da abu amr da ilkisa'i da imam abu jafar suke karanta da wannan waya kulu yana cewa ya laita ni kai cona lam ushrik bi rabbi ahada da dai ban yi shirka da ubangiji na ba mun gane ko yawwa sai Allah ya ce to walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi bai da wata jama'a wanda za ta taimake shi imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta walam yakul lahu fi'atun bai da wata jama'a domin fi'a muannas ne abin nan muannas ne lafzi ghairu haqiqi kenan sai an kai taskiri shi an ka ce walam yakul lahu fi'atun kuma ana cewa walam takul lahu fi'atun an gane ko bai da wata jama'a yansurunahu da za su taimake shi min dunillahi kuma bayan Allah wa ma kana muntasiran bai kasance kuma mai taimakon kansa ba nan shine muntasiran bai baka cewa bai zama to abin taimako ba a'a nasara ya taimaka wani lokaci fi'ili in yana sulati an kara mai alifun da ta'un sai koma lazimi nasara nasarahu ya taimake shi in tasara ya taimake kai ne kenan bai da mai taimakon shi kuma bi shi bai isa taimaki kanshi ba tar lamari ya ɓaci to sai Allah subhanahu wataala ya ce hunalika a wancan wurin an gane ko yawwa sun ce hunalika asalinta huna ce an ka ƙara mata lamun lil bu'di al kafu lil khitab kuma asalinta ana yin ishara ne zuwa ga wuri amma uttusa inji imamul suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an ana yin ishara zuwa ga lokaci hunalikal walayatu mun gane ko a wancan wurin alwalayatu an gane ko imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta alwilayatu an gane ko to da alwalaya da alwilaya wadansu malamai sun tafi cewa duk ma'anar su daya a wancan wurin alwilaya kenan jibintan lamari ban sani kuma fahimta ba ko kuma ka ce alwilaya shugabanci an gane ko alwalaya kuma jibin tallamari masali ko mun fahimta ba eh mhm leadership jagoranci to amma ba sai shi take dauka ba tunda nan ba shugabanci ake zance ba ana zancen shi ya saba ma Allah Allah ya halaka kenan alwalaya ko alwilaya nan duk yana ma ya dauka ma'anar jibin tallamari wanda zai taimakonka lillahi to sai ta tabbata ga Allah mun gane ko alhaqqo an gane ko to kenan eh, in muka duba wajen rubutun alqur'ani lillahi alhaqqi sai zaman to sifa ce ta Allah dama yana cikin sunan Allah alhaqqu an gane ko yawwa kenan sai zaman to wilaya lillahi ta tabbata ga Allah alhaqqi wanda Allah shine gaskiya ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilu kuma ka sha'ir yace ba hamman zuci asdaqu kalimatin qala hashair ko imam al-kisai an-nahwi al-kufi da imam abu amr ibn al-ala an-nahwi al-basri kuma ga su qari'ani sun karanta lillahi al-haqq sun kai qafun damma in wajen kufi na ai ba a gane ba amma sai zaman to kenan su a wajen su yadda kira'a take hunalikal walayatul haqqu lillahi walaya ta gaskiya ta tabbata ga Allah ko kuma hunalikal walayatu walaya lillahi ta tabbata ga Allah alhaq wanda Allah shine gaskiya to huwa khairun thawaban Allah shine mafi alkhairin mai bada sakamako ko wa khairun uquban kuma ga Allah ne mafi kyawun makoma take uquba idan muka duba imamu asim al-kufi da hamza da khalaf suma duka kufiyuna ne uqban sun karanta da kafin sun yi mata sukuni sauran sun karanta uquba dai makoma dai ta karshe wajen Allah take mai kyau eh in dai makoma kake rima mai kyau to sai wajen Allah subhanahu wata'ala masu tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo a karkashin wannan aya wajen walim takullahu da kuma hunalikal walayatu lillahi al-haq sai suka yi tawjihin ta da al-qur'ani ina fata an fahimce ni suka ce da an ka ce walam ta kullahu fi'atun da walam ya kullahu fi'atun sun ka ce ita qira'a walam ya kullahu fi'atun an yi tazkirin su abin nan fi'ilin sun ka ce to shi ko uhtujja li qira'ati at-tazkir bi siyaqi an hankalta ma siyaqi fa innahu dhukira ad-damir aidan bil ijma' yansurunahu an gane ko tunda an ce yansurunahu kaga ba walam takul lahu fi'atun yansurunahu kaga fi'a sai an kace yansuruna ba a ce tansuruhu ba ina fata an fahimce ni yawa li ya'talif al kalam shi yasa an kace walam yakul lahu tunda yakun tazkiri na yansurunahu shi ba tazkiri na ba a ce tansuruhu ba sai dai idan muka duba cikin alqur'ani shi lafazi na fi'a yuzakkar wa yu'annas ana tazkirin shi kuma ana ta'nifin shi an gane ko yawwa sannan kuma ana wato in an hankalta ma wani shirin zaman tuwa jamci Allah ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata kaga iltaqata bai ce iltaqaw ba nan yayi ni yayi ta'nifi bai ce iltaqaya ba yace fi'atun tuqatilu fi sabilillahi ay fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillahi kuma ga nan bane kaga tuqatilu yayi ta'nifin sa wa ukhra kafiratun an gane ko sai ce ya raunahum ko ta raunahum kaga ya raunahum sai kawo shi matsayin jam'i bai ce ta raha ba ko bai ce ya raha ba ba sani ko mun fahimta ba da haka kowace daga cikin kira'o'in tana da abin da yake mata wato taujihi a cikin alkur'ani ba sani ko muna fahimta ba yawwa kenan in kana jin nahau to kai hattara larabcin qur'ani sai ka hankalta ma abubuwa daban-daban da suke shigowa na hau shi shigo san fa shigo balaga ta shigo kakka ta zuwa hayariya ka ce a wanga ya saba maka irin na hau ka hauka ce kenan to sai Allah subhanahu wataala ce kuma aya ta gaba abin nan hunalikal walayatu lillahi alhaq ita ba mu kawo taujihin ta da alqur'ani eh a alqur'anance in ji dan qur'ani sun ka ce qira'a ta Abu Amr da Kisa'i walayatu lillahi alhaq an yi rafa ta qafun sautan kuma lillahi alhaqi sauran qurra an yi mata wato kasra sun kace ita qira'a wadda an kai ma haqq kasra an ka maida ta sifa ta Allah kamar inda Allah ya ce summa ruddu ila Allah maulahumul haqq nan haqqi da ku tunda ila Allah kaga ila harful jar ce Allah ismu majrur biha maulahum shi maula shi ma majruri da sai dai shi mu'arraf ne bil idafa shi ko Allah an gane ko mu'arraf bit ta'rif بالالف واللام مولا سير منتو majrurin ne wa alamatu jarrihi al kasra al muqaddara ala al alif mana min zuhuriha at ta'azzur al haqqi sai da mutu shi ma sifa ne mun gane ko to madalla kaji yadda an kai taujihin ta to sai Allah ce wa durib lahum masal hayatid dunya nan in muka duba cikin ilmul munasabat bainal ayat munasaba da akwai tsakanin ayoyi can an buga misali ne wa durib lahum masal rajulaini yanzu kuma sai an ka buga masal hayatid dunya sannan masal rajulaini khas ne hayatid dunya am ne sai an ka kawo khas sannan an ka kawo am lil itina'i bihi don a nuna maka an himmantu da wannan misali mun gane ko ba mu gane ba to Allah ya ce wa darib lahum masalan hayatid dunya ka buga musu labarin ka buga musu misalin rayuwar duniya yadda take Allah ya ce kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar daga sama fakhtalata bihi nabatul ard yacu danyu da tsiro an gane ko na ƙasa ana nan ana nan tsiron nan fa asbaha hashiman yau da gobe sai zaman to karan karmari hashiman daga alhashmu ne hashama in an ce alhishmatu da larabci da ha karami yana nufin kumya in an ce kuma alhashimu da larabci da haɓa ba yana nufin kakkariya abu shi yasa kakan manzo sallallahu alaihi wasallam ana kiran shi hashim sun ka ce li'annahu kana yahshumu al-khubz lil hujjaji domin ya kasance yana kakkarya biredi ga mutanen da sun ka zo aikin haji ya taimaka musu an gane ko kenan gakka zo ka ji sunan mutum hashim ka ce kai mai kakkarewa ka san wani da zai yi da adalci fa asbaha hashiman eh yawa sai ya zamanto hashiman karan karmami tazruhu riyah wanda iska yake bugawa shi yake daidaita shi inji malaman zauri an gane ko ko yake sheke shi imam Muhammad al-Kisa'i da Khalaf sun karanta tazruhu rihu iska yake sheke shi nan sai da mutum mufrad ko kace mufrad ne saboda iska karan karmami idan ya zo yana buga shi muna gane ko arriyahu kuma ko iska ne mai yawa ko kuma a'a arrihu da sun ka karanta hamza da kisa'i da khalaf wato aljinsiya ce tana nufin jinsin iska yana buga shi sai da manto duk sun koma jami'i sai Allah ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah mai iko ne akan komai mun gane wannan da kyau ko kenan rayuwar duniya yadda take abuna zai taso habaka habaka kamar dan adam zaka taso a haife ka tun kana koyon zama haka kai inda zaka iya koyon tafiya haka inda zaka tashi karshe ka mutu ka kuma cin kasa tsiro zai fito ya girma ya girma yayi zangar buku yayi iya kamar yadda dan adam ke yin iya karshe kuma asari shikenan sai ai babu shi haka na misali rayuwar duniya don haka ita duniya tana da karshe lahira ce an bata da karshe don haka mutum ya himmantu da lahira amma ba an ce ya mance duniya ba mun gane ko yawwa to aya ta gaba duk da yake kafin mu kai ta bari mu gama da wannan aya tun da ta biyu Allah ce almalu dukiya ba kuɗi ba don ba kuɗi an dukiya ba ko ba kadan bane gidaje ma ai dukiya ne ko walbanu na da ƴaƴa albanu ƴaƴa shi ibnu an gane ko ana yi mishi irabi ne irin irabin jam'u muzakkar as-salim an gane ko da yace al-malu wal banun an gane ko banun ba a ce mishi jam'u muzakkar as-salim ba domin ibnu inda jam'u muzakkar as-salim da sai a ce ibnuna to lam yaslam bina'uhu bina'in shi ce sa ce shi wancan salim salima bina'uhu jam'u taksir li'annahu kusira mufraduhu an gane ko lam yaslam bina'u mufradihi sai an ka ce wal banuna da ya'ya ai ya kamata a ce wal banunu ya samu damba don da ma'tufi ne akan al mal sai an ka ce wal banuna to sai ka gane cewa marfu'un ne wa alamatu raf'ihi al wawu li'annahu mulhaq bi jam'i mudhakkar salim mun gane ko inda kuma banini ne sai zama to fi halatin nasbi wal jarri dan mu gane da kyau to al malu da dukiya wal banunu da ya'ya Allah ce zinatul hayatid dunya bai ce zinata ne ba an gane ko ta ce zina saboda nan an hankalta makalba ta zina matsayin wato abin nan zamiri kama abin yana koma zuwa ne gare su gaba daya kenan huma zinatul hayatul duniya ne kawar rayuwar duniya ne ba ana yin su kaɗai ba kuma ha yawwa sai Allah ce wal baqiyatu salihatu masu wanzuwa shine al baqiyatu daga baqiya ne abin da ya wanzu as-salihatu nagari khairun inda rabbika sawaban su suka fi alkhairi a wajen ubangijinka wa khairun amalan su suka fi alkhairin wato buri abinda za a sa tsammani Allah zai biya al'amalu nan da alhamza ne wato yana nufin buri zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun an gane ko al'amalu da alhamza yana nufin buri nan ba ana nufin ‘ya'ya da dukiya sharri ba ne a in ba kasa cikin ɗa'a Allah ba kamar da shi wancan kafirin yake cewa ana aksaru min kamalan wa azu na fara kina in ba kasa dukiyar kamar ‘ya'yan ka sai zuwa sharri gare ka amma in kasa cikin aiki alkhairi kuma ba su ma sharri gare ka ba sani ko mun fahimta ba nan akwai waɗansu ‘yan duniya ‘yan duniya eh waɗanda suke wata fassara sun ka ce almalu dukiya wal banunu sun ka ce da gine-gine sun kace daga albina'una an ka tambaye su ni adalili sun kace to wai an kace wani banu da ƴaƴa kawa da wai in kana da ɗari ai ba kawa bane sun kace mushkila na to kaga irin wanga tafsiri ya dace da abin da turawa suke so tun da sai a ce yawan ƴaƴa mushkila na a'a ƴaƴa ba su ne an mushkila ba ƴaƴan in dai masu albarka ne ko dubu da Allah shi baka su biyan matsala mun gane ko ko dubu ne wannan ba matsala bane to dan haka fassarar walbanu duk duniya in ba dan tawili ba irin na yan duniya kaga ilmu sarf da suka yi suka so shi amfani da shi wai sun ce albanun laysa jam'u libin ba jam'i ne na da ba wai jam'u bina'ina wai ana nufin wai gidaje wai gida da iya da gidaje in kana da gida 100 wai kawana to in kana da gida 100 ba kana da ko guda ina wata kawa take ba sai ka koma ne waɗanda ba su aiwa in suna da dukiya ba ga su yadda suke kokarin su jawo ƴaƴan mutane ba har da turawa da suke tambadaddin duniya da sun ce namiji aure namiji mace ta aure mace ba ga sun koma ba suna cewa wai a taho afirka a iske sos gidajen da ake yadda yara hakan ga wai a doki a yi adaptin su a doki ɗin musulmi a kai musu kai da kace kato shi arbi kato mace ta aure mace ka rike ta madaka can dan me za ka zaka ka iske ɗin musulmi ka ɗauki? gidan da babu yara ba kawo bane mace in ba ta aihuwa ko miji baya aihuwa ai matsala suka samu ga annabi ibrahim annabin allah ne shi da cikin ulul azmi na rusul yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala kibar isma'ila wa ishaqa zakariya annabin allah ne yace fa habli min ladunka waliya duk inda allah faɗi ya sai ce baiwa baiwa lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukur sai ku kuce mun yawan mutane shi ne ke kan matsala ƙarya kuka yi ba yawan mutane da an matsala ba mutane su zamana ba su neman ilimi ba su aiki shine matsala in kana son ka gane wanga misali ba sai mun ka ayi qur'ani don akwai da shi ayi qur'ani da ji tana rata shi ko hadisi ko ba ka dan bane doki cana yau duk duniya kasar cana ta kai kowa yawa haka ne ko ba haka ba to yau ka faɗa min kasar da adda karhin tattalin arziki kuma irin da cana a Afirka Najeriya ta fi kowa yawan mutane kuma ta fi kowa karhin tattalin arziki ko ba ka dan bane to sai mi ko nan Niger ɗauki misali ma nan Niger gida jihar da ta yi kowace mutane ita ce mi maraɗi to yana da capital economics ta Niger take maraɗi to ya an kai haka a in babu ilimi ba a karantar da su ba nan da aka samu matsala shi yasa wani malami ya ce duk ƙasar da duk garin da duk hukumar da ba ta gina makarantu ba ya ce to ta gina gidan kasu to yare in sun ka girma babu karatu banna ɗaya su ta yi a gidan kasu da su to in an gina gidan kasu kuma bata ƙare ba fa dan wangani na zan ƙara shi gidan kasu ya kai inda bai isa don yawa za su yi su zan yan ta'adda ƙarshe sai su zo yaƙi gwamnati tana ganin su hikarhinta wannan shi da ke faruwa ku tura kun sace arzikin mu kun hana mu da mu gina makarantu kullum kun ce taimakon mu kuka yi sannan ku ce mu rage haihuwa a ba rage haihuwa da kamata ba cana me yasa ku ce ma cana ta rage haihuwa ba indiya tana da yawa ba ku ce soja haihuwa ba pakistan ba ku ce soja haihuwa ba makiyan allah saboda in mun kai yawa irin nasu ba za ku iya mallakan mu ba shine abin da aka karatun bakin ta ke ga su kuma al'ummomin su sun saba kansu doka ba a wuce ɗabi ko ɗa uku almani ma da san matsu yanzu ta ce duk mace da ta aihe ɗa hudu an ɗauke mata aikin gwamnati ta zamana kuma za a yi mata biya rasha yanzu da yakin gada ya tashi na ikiran shi ma putin ya ce matan rasha sun ta aihuwa tun da yana kashe mutane kaɗa sai ku zo ku ɗauke mutane sa karkaru a a koya ma mutane karatu na addini a koya musu na boko su iya aiki ya za a yi a ce da cana ake gamar shinkafa mu nijar mutum miliyan ashirin da muke cana mutum miliyar biyu miliyan dubu so biyu ta raba nijar in an limka sai ta kai so tamanin ko saba'in da wani abu kuma da cake kan abinci to ya an kai su da addiya suka ba mu abinci a tsaya a yi ilimi nan na matsalar take ba yawan mutane bane ba mu da yawan mutane girman Nijar ya ishi ba mutanen Nijar yanzu wani dan yawa na gare su su farfi suke jaha agar su dai yanzu mutanen Nijar an kai su ina suka iya ɗaukar ɗaukata babu muna da hili amma saboda baturi yana son mallaka dama in kuna yan kaɗan mallakar ku bai da wuya shi yasa fir'auna ya ta yanke 'ya'yan bani isra'ila saboda ya mallake su kana fahimta ta to su yanzu sun suka su kamu da dokokin da ba mu yawa arzikin su su zo su ɗiba gabacin duniya ya kubce musu ba su iya mallakar China da India da Pakistan to waɗanda sun kai saura larabawa da 'yan Afirka su ku ba su jin tsoron yawan larabawa saboda al'adar larabawa ba ta barin su yawa saboda na farko dai da balaraba larabe shi a mace biyu bai yiwa balaraba ba a yi mata kishiya sai dai ita ta zamanto ita a ta ƙarshe tana yiwa ka armi ta ɗaya ta biyu ta uku ba ita ba to sai kai ta hudu da ita amma ita ita a ta farko ta liki sannan kuma mace guda ko iya ta aiwa ba ta wuce uku ko hudu ko biyar cikin ta yawa goma kan kenan ba su yi musu yawa ba yadda suke tunani amma shi dan afirka matsala ta yi bai da kuɗi kuma ga yawan arni in an ka ba shi zakka jikka ɗari da hamsin an gane ko in yadda zaunar da ya kasa ma riba sun kai magana jikka ɗari sai ya bata ɗari da hamsin ya ce mata to shekara mai zuwa an ba shi zakka ya cika mata kuɗin da to shi na suka tsoro da afirka ƴaƴa ba matsala ba ne saboda mi saboda suna yi maka noma suna maka aiki yanzu kuma kun sa an sa su lakwal sun zan anarkawa ba su noma ba su cire haki ga kada kato ashirin babu mai iya nemo wa noma guda sai dai in ka taho sun sa bagi sun aza shayi suna shan shisha ko sun nurzuwa ba su ci maka sannan ku ku ce mutane kaza kaza ga inda matsaloli suke a bincike su an kiya dan adam in ana aiki da shi yana aiki amfani ake samu amma in babu aiki jama'a suna yawa dole a samu matsala wannan shi ne hakikanin abin da yake faruwa ƙasa guda biyu a duniya sai da sun ka koma a zero bayan ƙara yakin duniya da biyu abin da sun karan sank da ƙasar alman da ƙasar japan amerika ta jiwa wa abin da hiroshima da nagasaki ƙasar japan ta jiwa musu makamin nukiliya nan kuma almanya an haɗo rasha ta hito da gabas amerika dama da ta yaƙi ya kai ƙarshe ta hito da yamma ta ɗanyi yan dubara an karɓa ƙasar biyu duk sun ka koma a zero an hallaka maza ƙasashen babu komi amma da sun ka tashi suna aiki yau dukkan su kowane fisan su ne almanyi duk europe ita ce kan gaba japan kuma tana cikin kasashen sun kafe kowane mi kasashe kere kere ko china da bayan su take dan dan kwanakin nan na china ta shiga gaban su ni na sun kai aiki na sun kai dan adam aiki ne yake yi a koya maka aiki kuma aiki mai amfani da ilimi amma sai zo cewa mutane sun yawa kai dan boko na Niger kana nan kai babanka ku 40 ya aihwa bai da salar na jikka 100 dukkan ku kun yi research cikin rayuwa akwai direba cikin ku akwai manomi cikin ku akwai dan boko cikin ku ku 40 kai ga ka da salar na miliyan 2 da mata guda da da biyar dukkan badadi na yan giya da ya an karban ka hikar Yusuf eh wai tsaya ma wai a tahin mai da hukunci dukkan badadi na daga dangiya sai sai sai mabiyin bata to ya hanka ɗanka sun ka tambaye kai kai kai da salar na miliyan biyu ga baban ka tambaye da salar ko ko na shakka ya aka haka kawai kudin don baturi ya tsaye da hankalin ka sai ku zo ku taimaka mutane karya banza kuna ganin wai kun iya france no on a vision de de de de de de de de de de de de de studier les choses ko english kaji mutum ya tsaye shi mutane wai mallamai yanzu kama a nigeria yan boko da sun kare da mallamai ana english ana cewa we have to to harbe kai kai na majalisar ɗinkin duniya za ta turo ka zo kai mutane mallamai da da al'umma ne waye waye kai ingilishi da faransanci suna za su za su jagoranta mutane katon banza kai da baka iya nemo tuwon da zaka ci zaka zakwa kana mutane faransai da angili yo shi faransai da angili tuwo da tela nawa akwai Niger waɗanda sun ka iya ɗumki ba su iya faransai ba su iya angili ba to kai dan kayi da kwal ka yi university ai anka kaka gaban telemi da kai ilimi daban yare daban rash da faransai shine ilimi da mutanen ingila da na america da na china da na rasha su iya komi ba da cananci shine ilimi da america ba ta iya kera komi da su da almai da faransa da yaren farisanci shine ilimi da sauran mutanen duniya ba su iya kera komi ba sai mutanen iran mutanen iran da faransanci shine ilimi da ba su iya kera komi ba yare ba shi ne ilimi ba yare ta hanyar shida ake sanin ga yadda ake kaza ake kaza dan ka iya faransi ba shi ke nuna kana da ilimi ba kai da baka iya sallah ba baka iya karanta fatiha ba kana cewa mutane gusa abin da suka yi ba wai amma dinsa dinkin duniya ta kama ko ne rahoto wai Nijar jahilai sun yi yawa ilitre wai duk maharratan Qur'ani da akwai yanzu Nijar da Najeriya da sauran kasashen musulmi duk ilitre na kai ka tuka jin rikici wai saboda wai ba su iya karanta faransi da angili ba to shin wanda bai san Allah bai ce babu Allah shi na ajahili ko kuma bauta ba Allah sannan kai yanzu wanda ya ɗarba armen uwarka kake ce ma jahili da qur'ani na ba da ingilishi aka ɗarba armen uwarka ba ba da faransai an ka ɗarba armen uwarka ba kuma in kan mutu ba a yi maka sallah da faransai ko da angali eh da wani dalili na za mu zama kullum malamai ana kawo hari mutane suna yin shuru suna barin mutane suna banna ba ka gyara ma mutum zama in kana so ka taho in kan mutu a yi maka ingilishi a karanta ingilishi a ce mace misters a kaɗa kashin kabari ka yi wasiya kai hakan in ka isa ko da faransai ka ce a yi faransai a kaɗa kashin kabari ga a yi sallah eh zai ku taho kawai mutum ya ce ya ce ya koshi shi na maka maka gannu shi na daga kai don ka shi na daga epol ce shi kasan faransai ba a yin shi sai an daga epol ana don ka wannan bai zo wannan zai dake dokwa yi faransai zaka da mutane Allah ya kyauta to waɗannan bayanai suna da muhimmanci kwarai da gaske saboda matasan mu na yau su san su su da suna karatun addini su wasu suna karatun boko an gane ko kuma wannan ba shi na nuna dukkan yan boko ba suna da irin wannan aƙida ba haka muke nufi ba ya kamata mu fahimci yadda al'amuran rasu ke to bari mu bar wannan sai mu je aya ta gaba Allah subhanahu wata'ala ce wa yawma nusayyiru al-jibal ko ba haka ba ranar da nusayyiru annunu lit-ta'zim shi ko nusayyiru daga sara yasiru ne sai an ka kawo shadda sayyara an tafiyar da shi fa'ala kenan kenan ranar da za mu tafiyar da wato abin nan duwatsu ƙira'a ta ibnu kasir abin nan al-makki da abu amur ibnu la'ala al-basri da kuma ibnu amir al-dimashqi sun karanta abin nan abin nan wato wa yau mutu sayyarul jibal ran da za a tafiyar da duwatsu an gane ko yawwa kinan ya an ce tusayyarul jibal kinan aljibal ya zamanto naibul fa'il nusayyirul jibala sai zamanto maf'ulun bihi za mu tafiyar da duwatsu wa tara al arda barizatan zaka ga kasa ta bayyana ga ta nan hiri wallau in ji bahaushe wa hasharnahum Allah ya ce za mu taro su gaba ɗai bai ce wa hasharnahunna ba alramma لتغليب جانب الذكور على جانب الإناث فلم نغادر منهم أحدا الله تبغى مغل متنكو غدابا تو إتا قراءة وتو ويوم تسير الجبال أتكن توجيه القراءات العشر بالقرآن صفحة 186 sun ka ce Allah ya ce wa idal jibalu suyirat kaga nan mabni lil maf'ul an tafiyar da su ita ko qira'a wa yawma nusayyirul jibala sun ka ce an kafa mata taujihi ne bisiyaqi tunda waccan bin nazir ne an gari ko ta farkon bin nazir ne inda Allah ya ce wa hasharna musa ce mi falam nughadir minhum ahada bai ce falam yughadar ba an gari ko kina an yi isladin dukkan fi'ilan zuwa ga Allah subhanahu wata'ala nan sai ka samu al-mawdu al-qur'ani al-ramma mawdu'i na qur'ani yaya ne halin duwatsu zai kasance ranar tashin alkiyama sai ka tattaro ayoyin ya halin duwatsu yake a duniya kuma sai ka tattaro ayoyin kuma da Allah ce wa hasharnahum suka tattaro ayoyi da hadisai wanda suke nuna yadda ake tayar da mutane an gane ko yawa sannan hashirkin akwai na karshen duniya wanda daga gare shi za a yi tashin duniya akwai hashir kuma wanda in mutane sun tashi za a tada su a kora su zuwa wajen hisabi don aya ta gaba da za mu ɗauka ita ce aya ta abin nan ta hamsin da ɗai kenan amma ba za ta fassaru ba sai an kuma ta hamsin daidai Allah ce wa izkulna lil mala'ikati isjudu li adam ka ambata ma mutanen ka lokacin da muka ce mala'iku su sujada ga annabi adam fasajadu fa'un tana nufin mi at-taqib kai tsaye sun kai sujada don bala ya asunallaha ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'maru illa iblisa sai shaytan wagga illa sun ka ce kenan shedan yana cikin mala'iku tun da an ce illa iblisa wasu ka ce a istisna'i ne mun kafa illa iblisa kiran lakin iblisa tun da shi ba ce mala'iku yake ba mun gane ko in an ce mun kafa yana nuna jinsin abin ba ɗaya bane in ka ce qamal qaumu illa himara ya himar ba cikin mutane yake ba jinsin mutane bane amma in ka ce qamal qaumu illa zaidan ai zaidan cikin mutane yake sai da mun to muttasil kenan wadansu malamai suka ce a shi shedan sura halittar shi ta mala'iku ce an gane ko amma jinsin shi na aljanu ne to ko da mun ɗauki wannan dai istisa ya kuma mun kafaya tun da yi zama to shi dai ba jinsin su bane ai ko da suna guda ce suka ce abin da yasa suke malamai wasu malamai suke faɗin wannan magana saboda mala'iku shi dan yana cikin su su gusan su gane shi ba ba abin nan bane ba mala'iki bane an gane ko haka suke cewa to kana min aljinn ya kasance cikin aljannu fa fasaqa an amri rabbih sai ya zamanto ya fita daga cikin da'a ubangijinsa to kaga wannan aya min aljinni ita ke nuna shi aljannu ne aljanni ne ba mala'iki bane to sannan kuma daga cikin dalilin suke nuna shi dan aljanni ne ba mala'iki bane su mala'iku la ya'suna Allah ma amaru shi kuma gashi ya saba ma Allah sannan kuma Allah ya ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu shi da wuta aka halice shi alhali mala'iku hadisi na umar mina aisha cikin sahih muslim ta ce wa kulikatil mala'ikatu min nur ta gaba min nar ba almuhimmu da Allah ce a fatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a yanzu kuna rika shaytan da zurriyar shi awliya'a majibinta lamurran ku jam'i ne na waliyun sai a ce awliya an gari ko min duni kuma bayana wa hum lakum adu su makiya ne gare ku bai ce wa hum lakum a'da'u ba domin fa'ulun asalin shi wasun kace masdar ne ko sun kace wazn fa'ul yastawi fihi al-mudhakkar wal muannath wal musanna wal jama' Allah ce to bi'sa lil zalimina badala yayi muni azzalumai su zamanto su ne madadi majibin talamarin ku kuma ya su ne madadin ubangiji tir wanda ko abu yayi muni kwarai da gaske to ga ayat da akwai tawjihul qira'at da itar ta bayanta Allah ya ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard an gane ko ban shedar da su ba halittar samai da kasai an gane ko Abu Ja'far ya karanta ma ashhadnahu ba mu shedar da su ba khalqa samawati wal ard an gane ko yawwa ba mu shedar da su ba su abubuwan da ake bauta ba ma ashhadtuhum nan bi uslubi na wato al-ifrad ma ashhadnahum an-nun lit-ta'zim ba mu shirye da su ba musu Allah khalqa samawati wal ard halitta samai da kasai wala khalqa anfusihim ko ko kuma abin nan nasu ba halitta kawunan su tunda ba sai da an kai an kai su ba Allah ya ce wa ma kuntu muttakhidhal mudillina adda ban kasance zan riki ba mudillina mabanna masu mudillina masu fatarwa an gane ko adudan taimako an gane ko ko da ba masu batarwa ba ai Allah ba zai rike su abin neman taimako ba amma da mudillina don ma ya ƙara nuna munin abin ne don ba yana nufin ba waɗanda ba mudillina ba Allah zai nemi taimakon su Allah ya ƙarfi shi nemi taimakon kowa qira'a ta Abu Ja'far har yanzu wa ma kunta muttakhidal mudillina aduda wa ma kuntu damiri ya kuma ne zuwa ga Allah an gane ko to da yace ma ashhadnahum ashhadnahum shi imam abi ja'far wato damir abin ne uslub al-khitab ne kuma ma ashhadtuhum damir al-khitab ne amma wa ma kuntu an gane ko a qira'a ta jamhur duka shi ma uslub al-khitab ne ban kasance ba damir ya kuma zuwa ga Allah amma qira'a ta abu ja'far wa ma kunta muttakhid al-mudillina aduda sai kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kasance kana neman mudulli da ba masu kwatarwa adudin su zamanto taimako asalin adud damce na saboda damce akwai ƙarfi gare shi na iya taimakawa wanzu Allah sallallahu alaihi ba zai nema ba ko ba karan bane don haka duk wanda yake jiran gaskiya ba za ta yi aiki sai da shi ba kuma shi ba akan gaskiya yake ba wallahi na bata lokacin shi mun gane ko to sai Allah subhanahu wataala ce to amma anan akwai wata tambaya bayan ya ce ma ashhadtum khalqa as-samawati wal ard wala khalqa anfusihim kuma sai yana cewa mi afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha ko ga rambari to kaga kuma yace ni ma ashhadtu bustani to dan yace kuma afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha to nan ba ana nufin ba su kalli yadda Allah yake yi a'a bayan Allah ya kalle ya kare halitta su kalle su don su yi itibari an gane ko dan mu gane wannan dan yace wa fi anfusikum afala tubsiruna kuma karamar kuma yace bai shirin da ku ba a ya faɗa muku yadda halittar take sai ku yi itibari ko kuma yanzu game da halittar ɗan adam kana iya na'urori na zamani da suke ganin yadda tafiya abubuwan suke sai su kalla su gani ina fata an fahimci tunda na'ura tana iya ta hango wasu abubuwa da ke cikin ciki yadda abubuwa suke tafiya duk da yake ba ta iya gano komai to wa yau mai ya ƙulu ranar da Allah zai ce an gane ko yawwa imamu hamza ya karanta wa yau mai na ƙulu ko ba karan bane na zo shuraka iya lazina zamtu kiran ku kira ababen bauta waɗanda kuke tarayya da su waɗanda kun kai zaton za'amtum to nan za'amtum an shahid muta'alliq din shi an gane ko za'amtum mi kun kariya mi Allah ce wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka kun kai zaton suna kun kariya cewa za su zamanto abokan tarayya na Allah kuma ka bane ko kun ka ce za'amtum annaha tashfa'u lakum walladhina ittakhadhu min dunihi awliya amana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa Allah ce fa da'awhum sai su kira su falam yastajibu lahu ba za su karba musu ba an gane ko tunda gumakan da waɗanda an ka bauta ba gaban Allah da wazi karba maka lamari ya baci kana iya sai da kwaya gaban dan sanda ai ko ka ce sai da ai ba zai ba zai yarda ba to ba tana gaban Allah gaba daya kenan ƙarya ta ƙari Allah ce to waja'alna bainahum mawbiqa sai mun ka sanya mawbiqan wato shamaki gumakan kansu da waɗanda an ka bauta wanda ba Allah ba kowa zai barra in tabarra alladhina tubi'u من الذين اتبعوا حتى الملائكه ويوم يقول للملائكه ابنا ويوم يحشرهم ويوم نحشرهم ثم نقول للملائكه هؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم كذا سن برا الاصنام سوما دا سن برا غريسو sun kace fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna ala ibadatikum laghafilina to shikenan aslamukin sun barra annabi isa shi ma zai barra abin nan wa idh qala allah ya isa ibn maryam أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب كما كان بني كما ne zai barra da haka in ka bauta wanda ba Allah ba kare ka ta kari to malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil Qur'an a safha ta 186 suka ce qira'a ta Hamza wa yawma naqulu sauran kuma wa yawma yaqulu sun kace to ita qira'a wa yawma naqulu ta imamu hamza ikhbarun min Allah ta'ala an nafsihi Allah ne yake bada labari sun kace to an kafa mata hujja qad ja'a ba'daha kina asyaqul allahiq kinan wa ja'alna bainahum mawbiqa kaga da wa yawma naqulu da ja'alna duka isnadin fi'ili ne an danganta shi zuwa ga Allah kuma da nunu ta'zim amma qira'a ta yau ta ya'un wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum abinda yake karfafa ta sun kace fa yuqawiha abinda zai karfafa ta ma'ana abinda za a yi taujihin ta ba'da ha abinda yazo na du shuraka'iya ku kira an gare ku ba eh fa innahu dalilun ala ifradi dhamiri shuraka'iya bai ce shuraka'ina ba to inda yace shuraka'iya mufrad ne yaqulu kuma uslubul ifradi ina fata an bayyana kaji abinda sun kai taujihin ta da shi sai Allah aya abin nan ta gaba aya ta 55 inda Allah ce wa mana annasa an yu'minu ba abin da hana mutane su yi imani izja'ahumul huda lokacin da shari'a ta zo musu wa yastaghfiru rabbahum su nemi gafara ubangijin su ko illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina kenan sun kiyasai sunnan mutanen farko ta zo musu shi ne yadda Allah ya ya halakar da su kenan suna nan suna jiran sai halaka ta zu sannan su ce su yi imani aw ya atiyahumul azabu qubula ko kuma azaba ta zo musu garin da garin imamu asim an gane ko da hamza da kisa'i da khalaf wadan garin kufiyun ne da abu ja'far sun karanta qubula an gane ko kenan garin da garin kana iya karanta shi wato kenan abinda ake nufi da iyana sauran kuma sun karanta aw ya atiyahumul azabu qibala an gane ko ƙibala kuma su ko waɗannan sun karanta shi waɗansu malamai suka ce duk ma'anar su ɗaya da ƙubulan da ƙibalan waɗansu suka ce a'a ƙubulan gaba da gaba ƙibalan kuma nau'i nau'i kenan sai in nau'i nau'i na azaba ya zo musu tunda wani lokaci inda ayi mutane azaba ba azaba iri guda akai ba sai kai suke an haɗa tsawa da abin nan da girgiza da sauransu kamar yadda dai ayoyi na Qur'ani sun kai bayani Allah kai mu tsari to nan intabe ga mai hadda alkur'ani wa ma mana an nasa an yi uminu an gane ko cikin suratul araf afwan cikin suratul isra wa ma mana an nasa an yi uminu ko a'a wa mana ana an nursila bil ayati ne illa an kazzaba bi al awwal kaga dan ko wa ma mana annasa ne an yu'minu sannan kuma akwai wa ma mana annasa an yu'minu anan cikin suratul cikin suratul isra'ila har yanzu wa ma mana annasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula nan kuma wa man an dasa an yu'minu an gari ko iz ja'ahumul huda illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina sai kai hatara can mana an nasa mana an nasa abin da ya hana mutane imani shi ko can wa ma mana ana abin da ya hana Allah ya turo don ba dan akwai abin da zai hana Allah ba a ganin da mashi mun gane ko kenan can almani sai zaman to mi kauni ne don abin da mana ana an rusul bil ayat sannan wa ma mana an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda an gane ko wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina wannan shi ma mani ne mi kauni amma wa ma mana annas an yu'minu idza amul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum illa an qalu ab'atha Allahu basharar rasula nan ba duka shi mani ne inadi yana ko bani zuwa gare su sannan ko mu dauki ayi wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina ko to nan wayu jadilul ladina kafaru can cikin an'am wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirina faman amana wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun shi ko fa man ittaqa wa aslaha cikin suratul a'raf ga araran mai hadda alqur'ani to sannan kuma nan hadda ce kawai nake bayani saboda babu qira'at wa rabbukal ghafuru dhur rahma a cikin suratul an'am wa rabbukal ghaniyyu dhur rahma can in yasha yuzhibukum ko ba haka nan bane wa yastakhlifu min ba'dikum ma yasha nan ko wa rabbukal ghafuru dhur rahma law yu'akhidhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adab to ga aya ta karshe wanda zamu dauka cikin taujihil qira'at Allah ya ce wa tilkal qura wadancan garuruwa ahlaknahum mun halakar da su lamma zalamu lokacin da suka yi zalunci kaga nan sai ka zama to shine lamma zalamu shine illa ay li zulmihim ahlaknahum kuma mun halakar da su sai mujmalli alƙaryoyi alƙarya annabi lutu ya anka halakar da su kaifiyatul abin nan al-ihlak mutanen annabi shu'aib gashi nan dai Allah ne ya faɗi da an ka fatattake su ko ba ka nan bane sai ka yi al-mawdu'ul qur'ani al-ihlak an gane ko man man al-muhlik man man al-muhlak an gane ko aina aina uhlika an gane ko sai mata mata uhlika sannan kuma kaifa uhlika wa limadha uhlik a al-qur'anance ana ramma Allah ce to waja'alna mun sanya limahlikihim ga halakar da su mahlik an gane ko yawwa to idan muka duba imamu shu'ba wanda yake rawi ne na wato asim ya karanta wato limah lakihim limah lakihim an gane ko imamu hafsu ya karanta limah likihim duka fi'ili ne sulafi mahalak da mahalik sai kuma sauran sun karanta li muhlakihim sai zan to fi'ili ne ruba'i daga ahlaka yuhliku muna gane ko yawa to idan mun ka ce waja'alna li muhlakihim a qira'ata jamhur daga ahlaka ne sai zan to masdar mimi ne mun sanya ma halakar da su mau'idan lokaci an gane ko ko ja'alna li ihlakihim kiran mau'idan ita ko ƙira'a ta waja'alna limahlakihim sun kace masdar mimi ne qiyasi an gane ko masdar mimi qiyasi halaka sai a ce yahliku sai a ce mi sai a ce mahlak an gane ko to shi ko ƙira'a ta shuba ce mahlak sannan kuma ƙira'a ta hafs shi ma rawi ne da asim waje Allah li mahlikihim sun kace masdar mimi sima'i ne ma'ana sun ce sima'i ma'ana wanda haka an kaji laraba suna fada to kenan mun sanya li halakihim ga halakar su mau'idan lokaci an gane ko kuma irin wannan zaka same shi a cikin wato suratul naml ma shahidna mahalika ahlihi mahalaka ahlihi ko muhlaka ahlihi wa inna lasadiqun almuhimmu dai an sanya ma hallaka su lokaci dama in mun ka ce fi'ili yana da ruba'i ne ko ya wuce harafi uku da masdarul mimi da ismul fa'il da ismul maf'ul da ismul maf'ul da zarful zaman da zarful makan za su haɗu in kuma sulati ne sai dai zamanto da masdar mimi da ismul zaman da ismul makan ko zarful zaman da zarful makan kaga wancan uku harfi uku na ya dauki ma'ana uku wannan kuma fiye da uku ya dauki hudu kenan haka nan an yi an yi rabo daidai kenan to ne ya kamata mu dakanta duk da yake an sanya ma halakar su lokaci wannan tsoratarwa ne ga mutanen makka su masu yi hattara lokacin hallaka su lokaci zai yi haka duk wani kafiri a kowane zamani ya sani ko wani kafiri an sanya ma lokacin halaka ta yi abin ga kuma tasliya ne ga masu imani ga ku ji tsoron su ga ku damu halaka su tana da lokaci in lokaci ya Allah zai kama su dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh